شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuma musulmin ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka fatul majid sharhi kitabut tauhid yau muna sha hudu ga watan zulqa'ida hijirar manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da uku ga watan shida miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku sati da ya gabata mun karanci babi na goma faɗan malam da ya ce babu la yuzbahu lillahi bi makanin yuzbahu fihi li ghairillah mun ɗauki wannan matsala idan ban mance ba har zuwa ƙarshen wannan babi wa zuwa ƙarshen faɗan malam da ya ce bayan ya kawo aya ƙauluhu ta'ala wallahu yuhibbul mutahhiri qala abul aliya abul aliya ya ce inna tuhura bilma'i li husn la husnun wannan tsarki da ruwa at-tahur bilma'i la husnun walakinnahum al-mutatahharuna min adh-dhunub sai dai ana ne ma wanda suka tsarkaka daga zunubai wa fihi ithbatu sifatil mahabbati kuma akwai tabbatar da sifata ga Allah madaukaki sifa ta so domin Allah madaukake ta inna Allah yuhibbul mutahhirina iya so Allah na da sifa ta so khilafan lil ashairati wa nahwihim sabanin masu bin tafarkin ash'ari da wanda suka yi kama da su za mu tashi kan fadan malam da ya ce kalal musannif rahimahullahu ta'ala wanda ya wallaha wannan littafi wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga sabit dan dhahak wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala yace nazara rajulun an yanhara iblan bi bawana wani mutum yayi sha alwashi ya dau addawali zai yanka raƙumi a wani wuri wanda ake ce mai buwanata fasala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai tambayi manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi game da wannan alwashi da ya dauka zai iya zartar da shi ko ba zai iya ba faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad a wannan wuri wanda kake so ka je ka cika alwashi na ka yanka raƙumi akwai wani gunki daga cikin gumakan jahiliya wanda ake bautawa qalu sai suka ce la babu wani gunki da ake bautawa a wannan wuri qala sai mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hal kana fiha eidun min ayadihim akwai wani taro da suke yi daga cikin taron su na murna sallolin da suke yi hallo aka ce mai la qalu la malamai sabai suka ce babu wani wani taro da ake yi da sunan sallah qala فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك وزال صلى الله عليه وسلم ya cewa wannan mutunto ya cika alwashin da ya je yanka raƙumi a wani tunda dai babu wani gunki da ake bautawa sannan kuma babu wani ba wuri bane wanda mutane suka rike shi na gwada murnar su ko abin da ya kama da haka ko gwada bakin cikin su wanda za a taru to babu lahi mutum ya je cika wannan alƙawari قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله زال صلى الله عليه وسلم ya ce to ka sani wa babu cika wani alwashi a cikin sabon Allah madaukaki ko da mutum ya sha alwashi ya sabawa Allah madaukaki to babu zancen cika wannan alwashi nam wala fi ma la yamlik bin Adam kuma babu alwashi game da abin da ɗan Adam bai mallake shi ba. Misali mutum ya ce in Allah ya bani kaza zan yi sadaka da tunkiya ɗari ko akuya ɗari alhali ko ɗaya bai da. An kaga nan baya bai mallake ta ba. Rahu Abu Dawud Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi. wa isnaduhu ala shartihima isnadun wannan kuma a bisa shartin Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi Imam al-Albani ya ingantar da wannan hadisi a cikin Sahih al-Jami kalkashin hadisi na 2551 قال الشارح رحمه الله عن ثابت بن الضحاك yace daga ثابت بن ضحاك ai ibn khalifa al-ashhali dan khalifa al-ashhali sahabiyun mashhur sahabi ne shahararre rawa anhu abu kilaba wa gairu abu kilaba rawi, ya rawaito daga wannan sahabi da wani mata sanata arba'in wa sittin ya rasu hijiran manzala sallallahu alaihi wasallama tana da sittin da hudu qauluhu bi bawana da yace da bawana bi dhammil ba awa ba dhamma wa qila bi fathiha wasu malamai suka ce ana mai ana mata fataha bawana maimakon buwana qala al-baghawi imam al-baghawi rahimahullah yace mawdi'un fi asfali makkah wuri ne wanda yake kasa da makka in an gangaro daga makka duna ya lamlam kahin a kawo mikatun mutanen yaman ya lamlam to wannan tsakanin wannan wuri da makka da yaman da wannan wuri mikatin mutanen yaman ya lamlam bawana a nan take. Kala Abu Sa'adat, Abu Sa'adat ya ce, Hadbatun min wara'i yambo, na wani gangare ne da wanda yake kusan bayan yambo, gari na yambo. Kalu fa hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace akwai wani gunki daga cikin gumakan jahiliya wanda ake bautawa a wannan wuri fihi almanu min alwafa'i bin nazari malam yace a cikin wannan gaba akwai hani game da cika wani alwashi idan kana fil makani wasan idan ya zamanto a wurin wannan akwai wani gunki ko da dai ba shi aka nuhata ba to amma saboda ka ayi kaman cacceniya da wanda suka zamanto mushrikai ne ko kuma ahlul kitab sai zamanto an haka nan من باب سد الزراعي وغيره نعم ولو بعد زواله كودا an gusar da wannan gunki a wannan wuri to bai dace ba mutum ya je cika alwashi saboda kan mutane su yi tunanin cewa saboda girmama wannan gunki ne ko abin da ya kama da haka qalahu al-musannif rahimahullah wanda ya wallaha littafin wannan yi wannan magana qalu fa hal kana fiha eidun min ayadihim akwai wani taro da ake yi daga cikin tarukansu kala shekul islam shekul islam ne bitamiya raimawallah yake cewa a cikin iktida siratul mustaqim kala al'idu ismun lima ya'udu min al-ijtima'i al'am sallah ko idi shine abinda yake konkomawa na taron mutane gaba ɗaya taron mutane gaba ɗaya ala wajihin mu'tad a bisa fuskar da mutane suka saba yi kowace shekara ko kowane wata ko kowane abin da ya kama da haka a'idun mu'tadun a'id wanda yake komowa imma bi audis sana ko ya kasance da kewayowar shekara ne au bi audul usbu ko kuma ya kasance da kewayowar sati ne shi yasa ake cewa sallar juma'a idi ne na sati saboda kodo lokaci taro ake da a cikin sati awun shahar ko kuma wata wa nahu zalika da abin da ya kama da haka wal muradu huna munha anan al ijtima'ul mu'tad taro wanda aka saba yin shi min ijtima'i ahli al jahiliya na taron mutanen jahiliya na farko fal idu yajma'u umuran minha kenan idi ya tattaro wasu al'amura na daga cikinsu, yawmun a'id wata rana wadda take komowa ka yawmul fitr kamar ranar sallah ta azumi wa yawmul juma'a kamar ranar juma'a, wa min ha ishtima'un fihi kuma a cikin ta- wannan hallau akwai taro a cikin wannan rana wa minha a'malun tuttaba'u zalika min al-ibadati wal 'adat daga ciki akwai ayyuka wanda suke biyo baya a wannan taro misali na ibadodi sallol sallah da ambatan Allah da abin da ya kamata haka. wal 'adat da abin da ya shahi kuma al'adu na mutane wa kad yukhtassu al-'id yakhtassu al-'id bi makanin bi ainihi wannan taro na sallah iya iya keɓantuwa da wani wuri takamaimai wanda a nan ake taruwa a wannan wurin wa kad yakunu mutlaqan kuma iya iya zuwa a ko ina taro ba sai an je wuri takamaimai ba ana iya yin shi a ko ina wa kullu min hadhihi al-umur kad yusamma idan kowanne daga cikin wannan al'amura ana iya kiran shi a ce sallah ce fa zamanu ka kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fil juma'a misali zamani kamar fadan mazala sallallahu alaihi wasallama da yace a game da ranar juma'a fil yawmil juma'a inna hadha yawmun ja'alahu Allah lil muslimina 'ida wannan rana ce wadda Allah madaukaki ya sanya wa musulmi idi ne sallah ce taro ne wal ijtima'u wal amalu kuma taruwa da ayyuka ka kauli bin Abbas misalin fada Abdullahi dan Abbas da yace shahidtul 'ida ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na halarci idi tare da maza Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi. Wal makan haka nan wuri ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam tamkal fadan misalin fadan mazala sallallahu alaihi wasallama da yace la tattakhidhu qabri ida kadda ku riki kabari na wurin sallah wurin taro wanda za a je a yi biki ko abin da ya kama da wa kad yakunu lafzul eid isman lil majmu'il yawm wal'amal fi hallau lafazi na sallah na idi na iya ɗaukar sunan duk abin da za a gangama a yini wal'amal fihi da aiki a cikin shi wa huwal galibu kuma wannan shine mafi yawanci ka kauli ka kauli nabi sallallahu alaihi wasallam misalin kamar faɗan mazala sallallahu alaihi wasallama da yace da'ahuma ka bar su abubakar ya ababakar ya kai abubakar fa inna li kulli qaumin eid ga kowane mutane suna da ranar sallar su nam intaha nan maganar malam ta kare qala al musannifu wa fihi malam yace kuma a cikin wannan babi akwai ko cikin wannan hadisi istifsalul mufti neman dogon bayanin mai fatawa wanda zai fatawa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wancan sahabi ya ce mishi na sha alwashi da zan yanka raƙumi a buwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba shi ba amsa kai tsaye sai da ya tambaye shi na haka kai ma wanda za a tambaye ka wani hukunci to ya kamata ka tambayi ka nemi dogon bayani saboda ka ba da hukunci da abin da ya dace isa malam ya ce a nan a wannan gaba akwai neman tafsili ko kuma bayani da mufti mai bayanin hukunci zai bada wal man'u min al wafa'i bin nazari kuma a cikin shahallau akwai hani game da cika alwashi bi makanin bi makanin idil jahiliya a wurin da tattaruwa ko kuma sallah ta jahilai walau ba'da zawalihi ko da dai wannan a illa ta gushe qultu malan yace wa fihi saddu zari'a akwai hukunci na toshe ƙofar da za ta kai ga ɓanna ita ce ake cewa a zari'a. Allah maɗaukaki ya haramta a kusance zina ba ma a yi ta ba, a kusance ta, wannan saboda ka afka a kan zina, shi sa aka haramta dogon kallo na so ko kuma hira ko kuma keɓanta da mace da abin da ya kama da haka wadda ba muharamiya ba. Wannan duka saddi ne toshe ƙofa ce wadda za ta kai ga zina. Wa tarki mushabahatil mushriki a cikin shi akwai hani game da barin kamanceceniya da kafirai wal man'u mimma huwa wasilatun ila zalik da hana dukkan abin da ya zamanto tafarki ne ko hanya ne ga wannan abu wanda za a ce kamanceceniya ga ga mushrikai tare zamu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sabawa ahlul kitab da abin da suke na ibada saboda ka ai kamanceceniya da su qauluhu awfi bi nazarika fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ka cika alƙawalinka haza ya dullu ala anna dhabaha lillahi fil makan alladhi yadhbahu fihi al-mushrikun li ghairihi mala yace wannan dalili ne na nuni a bisa cewa yanka domin Allah madaukaki a wurin da aika mushrikai suke yanka ba dan Allah ba suke yankawa gumakansu au fi mahalli a ayadihim ma'siya ko kuma a yi shi a wurin sallolinsu to wannan saban Allah ne madaukaki li'anna qawluhu domin fadan manzo sallallahu alaihi wasallama da yace mishi au fi bi nazarika ka cika da ka cika alwashinka ta taqibun lil wasf bil hukmi bil fa an biyo kaman an biyo wannan kama ta hukunci bil hukum da fa fa'au aufi fa'aufi da ya ce fa nan sai zamanto an kamantar da wannan an biyo wannan kama ta hukunci da fa wa zalika yadullu ala anna alwasfa sababul hukmi wannan kuma sai yayi nuni cewa wannan kama sababi ne na hukunci fa yakunu sababul amri bil wafa'i khuluwu khuluwu an hadain alwasfaini sai zamanto sababin umarni da cika wannan alwashi ya wohinta ne ya kubuta daga wannan al'amari guda biyu kama kamanni guda biyu shine na ne kama ta farko babu gunki kama ta biyu kuma babu wata sallah da jahiliya da mutanen jahiliya da dai zamanto babu wannan kaman kama guda biyu sai zamanto wannan ya dau hukuncin ya halitta a aikata falamma qalu la lokacin da suka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a'a babu qala fa aufi bi nadhari وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم wannan ya bibiya cewa wannan wuri wuri ne na sallarsu au biha wasanun min authanihim ko kuma akwai wani gunki daga cikin gumakansu mani'un min azabih biha sai zamanto an yi hani game da yanka a wannan wuri walau nazarahu ko da dai mutun yayi alwashi qala hu shaykhul islam wannan shaykhul islam ibn taymiyyah ya faɗi wannan magana. Wa ƙauluhu fa innahu la wafa li nazarin fi ma'siyatillah. Faɗan mazala sallallahu alaihi wa sallama da yace babu cika alwashi a cikin saban Allah madaukaki dalilun ala anna hadha hadha nazarun ma'siya. Wannan malam sai ce dalili ne akan cewa anna hadha nazarun ma'siya. Naz alwashi ne na saban Allah lauqat wujida fil makan ba'd al mawani' da dai a ce an samu wani a wurin wasu abiban da suka hana a zartar da wannan alwashi to zartar da shi sai zama to saban Allah ne madaukaki nam qala wa ma kana min nazarin ma'siya fala yujuzu alwafa bi shi kuma dukkan abin da ya zama to alwashi ne na saban Allah to baya halitta mutun ya cika shi bi ijma'il ulama wannan da hada haduwar ra'ayin dukkan malamai na musulunci sun hada akan ra'ayin cewa duk abin da ya zama to sabo ne na Allah mutum yayi alwashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan minha mutum yayi alwashin cika alwashi na cika alwashi na sabo cika mutum yayi alwashi na saban Allah madaukaki to wannan bai halatta ba ya cika wannan alwashi da yake قال واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين malamai suka samu saɓani akan cewa idan mutum ya yi alwashi alwashin da haramun ne ya cika shi yanzu me zai yi kafara zai yi ko yaya zai yi malamai sun samu saɓani akan wannan ala kaulai ne abu faɗa guda biyu wahuma ruwayata ne an ahmad kuma ruwaya ce guda biyu daga imamu ahmad dan hanbal wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Ahaduhuma ɗayan ruwayoyin guda biyu ta jibu, ta ce, ya ce, wa kafara tana zamantowa wajibi ga mutum tunda bai cika wannan alwashi ba dole sai ya yi kafara. Wa huwal mazhab kuma wannan shi ne tafarkin Imam Ahmad. Wa ruya an ibn Mas'ud arwaito daga Abdullahi dan Mas'ud wa ibn Abbas da Abdullahi dan Abbas wanda Allah ya yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su wa bihi qala Abu Hanifa da wannan ra'ayi ne Imam Abu Hanifa ya tayi wa ashabuhu da saban shi li hadisi Aisha marfu'an dalilin hadisin Aisha wadda ta dangana wannan hadisi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la nazara fi ma'siyatin babu cika alwashi a saban Allah madaukaki wa kafaratuhu kafaratu yamin kuma kafarar cika alwashi rishin cika alwashi na sabo kafara ce ta rantsuwa ita kuma mun san kafara ta rantsuwa mutum na da zabi in ma yayi azumi na kwana guda uku ko ya ciyar da miskini guda goma ko ya tufatar da miskini guda goma a wannan iya da zabi da wannan rawahu ahmad wa ahlu sunan imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad kin shi haka nan ashabu sunan suka fitar da shi sunan imam tirmidhi da nasai da ibn majah da abu daud wa tajja bihi ahmad kuma da wannan hadisi ne imamu ahmad ya kawo hujja wa ishaq da imamu ishaq bin rahawai wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare su wa thani fiska ta biyu ko ra'ayi na biyu la kafarata alai wasu malamai suka ce babu wata kafara akan mutum idan ya zamanto yayi alwashin saban Allah kuma bai cika ba rawa zalik ruya zalika an masruq arwaito wannan daga imam masruq wa sha'bi wa shafi'i da imam sha'bi da imam shafi'i li hadith al-bab dalilin wannan hadisi na babi walam yadhkur fihi kafara anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ambata ba kafara wa jawabuhu bada amsa akan wannan annahu dhukira al-kafa dhakara al-kafara fi hadith al-mutaqaddim Allah ce an ambata kafara a hadisin da ya gabata wal mutlaq yuhmalu ala al-muqayyad shi kuma hukumci wanda ya zamanto sakakke ne ana dora shi ne akan hukumcin da aka dabebiyatar da shi aka takaitar da shi da wani abu nam qala qawluhu wala fi ma la yamliku bin adam babu cika alwashi a cikin abin da dan adam bai mallake shi ba fi sharhil masabih yazo a cikin sharhil masabih yani idza adafa an-nazara ila muayyanin idan mutun ya raba wannan alwashi da wani abu takamaimai sanane la yamlikuhu wanda bai mallake shi ba bi an kala misali yace in shafa in shafa Allahu maridi in Allah ya warkar da mai rashin lahiya ta falillahi alayya an u'tika abdan fulan to akwai alwashi a kaina Allah na da haƙƙi a kaina in diyautar da bawa wane sai da ya ambaci wannan bawa wa nahwu zalika da makamancin wannan fa amma idan tazama fi zimmati shay'an misali in ya ɗorawa kanshi wani abu daban bi an ƙala in shafa Allahu maridi idan Allah maɗaukaki ya warakar da marar lahiya na falillahi alayya an oti raqaba Allah na da haƙƙi in ɗiyautar da bawa wa huwa fi tilkal hala la yamlikuha alhali a wannan lokaci bai mallaki wannan bawa ba wala qimataha kuma bai mallaki ba abin da zai sai bawa فإذا شفي الله فإذا شفى الله مريضه idan Allah madaukaki ya warakar da marar lahiyar shi sabata ta zalika fi zimmati to sai zamanto wannan abu ya dora wa kanshi tunda cai kawai bawa bai ce wani ba qauluhu fada shi da yace rawahu Abu Daud da yace Imam Abu Daud da ya fitar da wannan hadisi wa isnaduhu ala shartihima yace kuma isnadu wannan akan iyakan sharatin Imam al-Bukhari da Muslim ai al-Bukhari wa Muslim ana nihin Imam al-Bukhari da Muslim wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare su wa Abu Dawud ismuhu Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad al-Azdi as-Sajistani ana ce mushi Sulaiman bin al-Ash'ath galiban mun hi sanin shi da Abu Dawud sunan shi Sulaiman bin Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad al-Azdi al-Sajistani mutumin Sajistan dan kuma kabilar al-Azdi sahibul Imam Ahmad wanda ya zamanto abokin Imam Ahmad ne wa musannifus sunan wanda ya wallaha sunan sunan Abi Dawud da mai sanin shi da sunan Abi Dawud wal marasil iya da littahi marasil na wannan hadisi mursal wa ghairihima da wasu su daban thiqatun imamun hafiz mutum ne wanda ya zamanto mai kwarin harda na farko thika ne adali ne kuma mai cikakken harda imamun shugaba ne hafiz mahardaci ne min kibaril ulama na daga cikin manyan manyan malamai mata sanata 75 wa 200 ya rasu hijira tana da 275 na'am قال المصنف رحمه الله تعالى wanda ya wallaha wannan littafi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala fihi masail a cikin wannan hadisi ko babi akwai mas'aloli al'ula tafsiru qawlihi akwai tafsirin fada Allah madaukaki da yace la taqum fihi abada kada ka tsaya a cikin wannan masallaci ka bautawa Allah a cikin shi a cikin suratu tauba aya ta 108 asaniyatu mas'ala ta biyu annal ma'asiyata qad tu'athiru fil ard sabo na iya tasiri a doron ƙasa, ya zamanto ko dai Allah ya sabkar da wani bala'i ko albarka ta ɗauke ko abin da ya kama da haka. Akwai dai mugun tasiri na sabo a doron ƙasa, wa kazalika ta'a, ita ma haka biyayya ga Allah maɗaukaki na da tasiri a doron ƙasa, wanda za su bautawa Allah maɗaukaki Allah zai sabkar da rahama gare su da kwanciyar hankali da jin daɗi. A salisatu mas'ala ta uku, رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة akwai maida hukumci wanda ya zamanto na da rikita ya zuwa hukumcin da ya zamanto ƙarare yake akwai dalili li yazula al-ishkal ba dan komai ba saboda wannan rikita ta gushe rabi'atu mas'ala ta hudu istifsalul mufti akwai neman dogon bayani na mufti wanda yake neman wanda yake bada fatawa idha ihtaja ila zalika idan ya buƙaci zuwa wannan neman bayani domin wani lokaci mutum zai dawo ya kawo ma hukunci a dunkule idan ka bashi la'alla ya zama to hukuncin wannan ya kaucewa abin da shi yake ni amma in kan in ka tambaye shi abu kaza yaya ne to zaka bashi amsa daidai da abin da yazo da shi al-khamisatu mas'ala ta biyar anna takhsis al-buq'ati bin nadhari la ba'sa bihi keɓance wani wuri da cika alwashi babu laihi idan khala min almawani idan ya zamanto wannan wuri ya kubuta daga abeban da za a hana asadisatu mas'ala ta shidda alman'u min idan kana fihi wathanun min awthan aljahiliyati walau ba'da zawali akwai hani game da cika alwashi idan ya zamanto a wurin da aka nema a yi wannan alwashi akwai gunki daga cikin gumakan jahiliya ko kuma ko da bayan ya gushe an gusar da wannan gumki ne. Asabi'atu mas'ala ta bakwai, almanu minhu idza kana asabi'a na almanu minhu idza kana fihi idun min ayadi hana cika wannan alwashi idan ya zamanto akwai wata sallah daga cikin sallolin mutanen jahiliya walau ba'da zawali shi ma ko da bayan wannan salloli sun gushe asaminatu mas'ala ta takwas annahu la yajuzu alwafa'u bima nazara fi tilka albuq'a bai halatta ba mutun ya cika alwashi da a cikin wannan wuri fi tilka albuq'a li'annahu nazru ma'siya domin idan ya cika wannan alwashi idan alwashin na saban Allah ne to ko da babu komai bai dace bai cika shi in ya cika to wannan alwashi ya zama na saban Allah ne madaukaki at-tasi'atu mas'ala ta tara alhazaru min mushabahatil mushrikin fi ayadihim akwai taka tsantsa game da kamanceceniya da mushrikai a cikin sallolinsu yanzu a wannan zamani namu akwai salloli da yawa na kafirai wanda mutane musulmi suna kamanceceniya da su bal ma suna taya su duka wannan ya haramta bai dace ba musulmi yayi kamanceceniya da wani abu na salloli na wanda suka zamanto na kafirai ne kiristoci da yahudawa ne ko kuma turawa ne wanda ‘yan ba Roma da addini walaulam ya ko da dai mutum bai nihi wannan ba. Al'ashiratu mas'ala ta goma, la nazara fi ma'asiyatin, babu cika alwashi a saban Allah madaukaki, alhadiyatu ashara, mas'ala ta goma sha ɗaya kuma ta ƙarshe, la nazara libna Adam fi ma la yamlik, babu alwashi ga ɗan Adam, bai dace bai yi alwashi da abin da bai mallaka ba. a nan za mu tsaya abinda muka wani daidai Allah maɗaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah maɗaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik